الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna 26 afuwan goma sha shida ga watan jimadal akhira hijira na da shekara biyar a kidayen miladiya yau muna tara ga watan goma sha biyu shekara ta uku. mun gode ma Allah da ya tattara mu wannan matattara mai albarka a wannan babban cibiya na alkhairi markazu abdullahi bin abbas radiyallahu an a wannan babban jami'a آمين يا شيخ آمين يا شيخ na jami'a abdullahi bin abbas a wannan yammaci muna tare da ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu a daktor magaji falar zarewa wanda ya gama digirinsa na uku phd ɗinsa a jami'atul islamiyya a ɓangaren hadifi malami ne ƙwararre masanin hadisi da ilmoman hadisi ya gama shekara ta dubu biyu da sha takwas, kamar shekaru hudu kenan da suka gabata suna tare da ɗaya daga cikin malamanmu a wannan gari kuma na'ibi daga cikin na'iban wannan masallaci da ta abdurrahman bani ako duk suna tare to ya keɓanta ne a ilimin hadisi Allah ya ƙara ma rayuwarsa da iliminsa albarka shi ne ya zo bayar da kuɗuban juma'a da ya mana ɗazu wanda yake ‘yan uwa sun ji irin kalmomi da ya gaya mana masu tsada masu taɓan zuciya masu shiga jiki masu zabararwa masu kuma takurawa ƙwarai da gaske a babin aikace-aikace na bayi to muna fatan Allah ya ƙara amfanar da mu ya ci gaba da amfanar da mu da iliminsa da rayuwarsa da kalmomin da zai gaya mana a wannan yammaci zai mana lacca ta tsawon minti hamsin insha Allah ta'ala wanda ba mu manta da asalin wannan wa'azin ba ƙungiyar jama'atu izalatul bida ya kamata sunna ta tarayyar Najeriya ƙarƙashin shugabancin Sheikh Abdullahi Balalau Allah ya ƙara masa lafiya da imani ta shirya wa'azin ƙasa a birnin Zaria a waɗannan kwanaki wanda kamar yadda muka sani wa'azin ƙasan irin salanta a yanzu shine malamai za su hau barora su hudubobi za ma a tura waɗansu masallatan za a tura masu yin wa'azi kafin liman ya hau bari duk da kasancewa abin ya yi yawa hakan ya ɗin ta'azzara saboda yawan masallatan da aka tura malamai kusan a jihar kaduna ina tsammanin kila wurin da birnin gwari ne ba a tura musu kowa ba saboda yanayin tsaro nake tsammani amma kusan duk karamin hukumar da ka sani ko a zone 1 ko a zone 2 ko a zone 3 to duk an tura musu da masu wa'azi masu hudubobi a masallacin juma'a Allah ya saka mu izala da alkhairi Allah ya ƙara mata ƙarfin gwiwa Allah ya taimaki malamanta Allah ya tsare mata ɗalibanta Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya amfana da mu da su ga baki ɗaya duniya da lahira a wannan yammaci a wannan zama muna tare da malaminmu kuma uba a gare mu shugaban jama'atu izalcin gida ya kamata sunna na ƙaramin hukumar zaria shek muhammad sani yaqub madibban zazzau ga shi nan yana zaune a tare da malam ana fatan allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa imani ba tare da mun faɗaɗa bayani ba muna marhaban da duka ‘yan uwa ‘yan uwa duka ga sunan masu karantarwa masu wa'azantarwa masu da'awa a birane da ƙauyaku da sauran ɗaliban ilimi duk muna maraba da kowa muna fatan kuma za a ba mu aron kunnuwa kalmomin da malam zai faɗi na alkhairi mu kiyaye su mu taskace su mu zabara mu nemi taimakon Allah mai aiki da su shi kuma malam Allah daidaita harshensa Allah ya inganta wato gaskiya tabbatar da ita akan harshensa ya faɗe ta mu kuma mu taskace ta mu kiyaye ta da mu da shi duk Allah madaukan sarki ya amfani mu da shi duniya da lahira a doktor sai ka ci gaba fatfadal mashkuran mu abu masha Allah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايم هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina yi wa babanmu shugabanmu jagora na ahalus sunna ƙarƙashin ƙungiyar jama'a ta zalifin zai kawo ta sunna ta wannan ƙaramar hukuma ta zariya a birnin zariya a sheikh muhammad sani akub madiban zazzau barka da shigowa wannan guri kuma mun ji daɗin kasancewarsa lallai a wannan guri tare da malaminmu a shek malam abubakar jumari da kamar yadda ɗan uwa suka sani tsohon ɗalibi ne na jami'ar islamiyya na malam sun ba jami'ar islamiyya mu lokacin babu muje saboda haka sun yi rayuwa da wasu malaman da mun kaucin a ce mun rayu da su da sauran ‘yan uwa irin su malam da kuma da su malam su musu Muhammad Sadis da sauran ‘yan uwa duk da muka rayu da su a birnin Madina wajen neman ilimi tare da kuma halarta baki ɗaya ina mana fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya alkhairi a cikin wannan haɗuwa tamu. Allah ya saka muku da alkhairi bisa kyakkyawan zaton cewa ƙila za ku amfana da wasu kalmomi da za su fito daga bakin mai magana tare da irin yanayin mawukifin duba da cewa akwai malamanmu a gurin da iyaye da kuma ɗaliban ilimi amma muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala duba da cewa wa'azi irin wannan wato ba wani wa'azi ne da ake haddada maudu'i ba a ce a yi kaza a kan kaza ko makamantansu wanda zai sa kila sai mutum ya zurfafa bincike mai yawan gaske don ya ga yadda zai amfanar da al'umma wala Allah zan taɓa mana wani ɓangare wanda yake yana da alaƙa da imaninmu da duniyarmu da lahiranmu baki ɗaya wato shi ne tsokaci game da annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ta fuskar abin da ya shafi ƙaunarsa domin ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam tushe ne daga cikin tuwasun imani abin da ya gino a kan shi na imani akwai kamalin imanin wajib akwai kuma kamalin imanin mustahab tun asali ma akwai asulin iman akwai kamalin imanin wajib akwai kamalin imanin mustahab babu yadda mutum zai zama mumini wanda yake tsari da rahamar Allah ba tare da yana da wani gwargwado na ƙaunar annabi Muhammad ba. Samun gwargwadonsa na ƙaunar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba shi yake sa ko yake wajabta cewa kai tsaye zai samu rahamar Allah a karan farko ba saboda zai iya yiwa gurgudun imanin da ake da bukata na wajibi wanda sai ya cika mutum zai iya samun rahamar Allah a karan farko bawa yana da tasgaro a cikin ta shi kuwa cikar imani na mustahabbi shi ne kamalin imanin mustahab to wannan babi ne na mutanen da suka samu rahamar Allah har suka shiga aljanna wanda zai nuna irin tafawut ma'ana tazara da suke da ita ta fuskar darajoji sakamakon fifiko da yake cikin zuciyarsu na ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙaunar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda muka ji tushe ne daga cikin tuwasun imani la'alla shi ya sa hadisin albara'u ibn azim wanda al'imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad wanda hadisi ne dogo wanda yake ba mu labari game da wata gawa da aka kai tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin mun je makabarta wa nan mayul had ba a gama shirya kabarin da za a saka jana'izar ba ice sai manzon Allah ya samu guri ya zauna ice mu ma muka zauna muka kewaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ice a hannun manzon Allah akwai wani dan itace haka yace sai ya rika da dan tabo a kusa yana ta dan cakuɗa taɓon haka sai mazan Allah ya fara ba su labari game da abin da ya shafi lahira ya fara ba su labari game da abin da ya shafi mutuwa saboda likulli maqamin maqam yanzu magana ake ta kabari awwalu manazilil akhirah farkon tashoshin lahira ke saboda lahira tashoshi ne ita tasha ta farko da mutum zai san ya shafi lahira shine ya ji shi a cikin kabari sai manzon Allah ya fara ba su labari akan mutuwa da yadda mumini mutuwarsa take zuwa masa cikin sauki da alamun da za a gane kyakkyawar cikawa ga mumini sa'annan ya kora ba su labarin mutuwar waɗanda ba mummunai ba munafukai da sauran marasa rabo a gurin Allah za Allah ya ba da labarin yadda mala'iku suke zuwa daga aljanna idan mutum mumini ne da alawayyo na gidan aljanna masu farar fuska da annashuwa da walwala a fuskarsu da yadda sannu a hankali suna ja yana fita suna bashi yana hutawa wanda manzon Allah ya ɗanɗani wannan tunda ta kai annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda sayyidatuna Aisha radiyallahu anha take ba mu labari lokacin da mutuwar ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitar da gumi a fuskarsa da goshinsa har sai da ta kai an aje masa ruwa a gefensa yana taɓawa yana shafawa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat wanzu Allah da kanshi yana cewa lallai mutuwa tana da magagi akwai maye a cikin mutuwa wannan ko da manzon Allah ya faɗi wannan babu wanda zai tsallake wannan magagin mutuwa saboda haka manzon Allah ya bada labarin cewa idan ko mutum ya zama mara rabo ne to mala'ikun da za su sauka na gidan wuta ne masu baƙaƙen fuska da tawul mai wari wanda yake ɗauke da hamami irin na wutar jahannama haka za su cizge ran ba tare da sun riƙa barin shi yana hutawa ba har dai manzon Allah ya iso ya ce idan mutane suka ɗauki wannan gawar suka tafi da ita kabari suka je suka saka ɗan uwansu a cikin makabarta wato wata lafta da za mu gane yadda bala'in mutuwa yake shine mafi ƙaunar mutane wanda ya fi kowa ƙaunar kafa shine ya fi kowa kusanci da da kai wajen saka ka a kabari na za ka gane bala'in mutuwa in aka zo sai dai a ce ina wani ina wani mafiya kusanci da kai fa su za su zo wai su ɗauko ku su saka ka a cikin wannan kabarin a cikin wannan ramin su tura ƙasa su nufe ka maza Allah ya ce idan aka je wannan gabar maza Allah ya ce wa innahu la yasma khafqa li'adi yana jin sawayen takalmansu yana jin me ake yi amma ba shi da ikon magana ba shi da abin da zai ce an gama an binne shi mazan Allah ya ce faya a cihi malakan sai mala'iku guda biyu su zo mazan Allah ya ce fayi ƙwa'adani sai su tashe shi su zaunar da shi kai ne kake ganin babu gurin zama a cikin kabari amma tun da mazan Allah ya ce za a zaunar da shi wallahi sai ya tashi ya zauna sannan su koro wa mutum tambayoyi ƙananan tambayoyi ta fuskar kalmomi amma fa amsa su sai mai rabu man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta ƙulu fi hadar rajul allazi bu'itha fikum su ne kawai tambayoyi wane ne ubangijinka ubangijin da ka shekara sittin kana bauta ma ka san shi yanzu za a yi ma mutum tambaya wallahi tsakanin mutum ya ansa wannan tambayar shine tsakanin shi da mutuwarsa sai dai idan mutum bai faɗi ya mutu ba amma wannan tambayar sai ya amsa ta babu tsallakewa Allah da ka shekara tamanin kana bauta ma kake jin cewa shi yanzu shekarar ka tamanin kake jin shekarar ka ɗari shekarar ka casa'in wane ne shi ba mu labari a kan shi ko yanzu ka ɗauki biro da takarda ka ba kanka wannan assignment ɗin yi wa kanka da kanka wannan jarabawa tambayi kanka da kanka waye Allah ka san shi wa ma dinuk me addininka kowa zai ce musulunci me musuluncin to me ya kunsa daga ina ya zo ta ya za ka gane shi me alamun da za a gane kai musulmai musulmi ne tana da bukatar wannan amsar ma dinuk sannan manzon Allah ya ce tambaya ta gaba ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum ko kuma za a ce maka man nabiyuk waye annabinka a wata riwayar ne manzon Allah ya ce za a ce ma za ta ƙul me za ka iya faɗi fi hadar rajul allazi bu'itha fikum game da wannan manzon da aka wannan mutumin da aka turo cikin ku me za ka iya faɗa akan shi tambayi kanka a yanzu in aka kawo maka takarda me za ka iya faɗa akan manzon Allah za ka iya cewa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibnu kilab ibnu murra ibnu ka'ab za ka iya nasabta manzon Allah har zuwa adinan wanda babu shakku a cikin nasabarsa me ka sani game da annabi ta ya za ka ƙaunaci abin da baka sani ba me yasa muke samun damuwoyi a cikin ƙaunanmu da manzon Allah saboda ba mu san manzon Allah ta hanyar da ya kamata mu san shi ba sanin da muka wa manzon Allah ba irin sanin da abubakar ya masa bai sanin da muka wa annabi muhammad ba irin sanin da umar ɗan khattab da usman ibn affan da ali ibn abi talib suka yi masa bai ba irin sanin da salamatu ibn al-akwa ya wa annabi muhammad bai ba irin sanin da sauban ibn bujdud ya wa annabi muhammad bai ba shi yasa ya zanto bambancin kaunanmu da tasu kamar bambancin sama da ƙasa ne ma za ta ƙulu fi hadar rajul allazi ya isa fikum me zaka ce game da annabi Muhammad me zaka iya faɗa wacce amsa mutum yake tunanin zai bayar manzon Allah ya faɗi makomar wanda ya amsa har manzon Allah ya karanta mana faɗin Allah ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah manzon Allah ya faɗi irin mummunan makomar da mutumin da bai iya ba da wannan amsar ba zai zai ɗanɗana domin har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai da rabo zai ce ma adiri ni ban sani ba a wata riwayar ya ce sami'tun nasa yaqulun nasu annasa yaqulun fa qult ni da ina jin mutane suna faɗan kalmomi annabi manzon Allah musulunci Allah yace ni ma shi nake maimaitawa mecece kalmar da za su faɗa la da right wala ta late baka sani ba kuma baka nemi ka sani ba kenan rashin sanin ba uzuri ba ne a wannan babin kenan ya zama wajibi mutum ya san cewa akwai abin da rashin saninsa bala'i ne a gare shi saboda wa'annan tambayoyin sai an yi su ya ‘yan uwa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan muka ce zami magana a kan shi da kuma ƙaunarsa wadda take mun faɗi cewa asali ce daga cikin asalin imani ba za mu gane ƙadarin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba sai mun gane irin ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya mana sakamakon zuwan manzon Allah. Kafin Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya turo shi ala fatratin minar rusul annabawa sun yanke. Network ɗin da yake tsakanin sama da ƙasa ya yanke ba network. Sai da tuna Ummu Aiman Allah maɗaukin sarki ya yarda da ita ya kasance sayyidina Abu Bakr da sayyidina Umar radiyallahu an saboda sun san matsayinta a gurin manzon Allah tana cikin waɗanda suka shayar da annabi suka raine shi manzon Allah yana raye yana zuwa ya ziyarce ta sayyidina Abu Bakr yakan ce da sayyidina Umar zo mu je mu sada zumuncin da manzon Allah yake sadarwa sai su je su ziyarce ta tana zuwa sai ta ta kuka ta ta kuka da ta gansu suka ce me yasa kike kuka ne haka bayan kin san matsayinki ke da manzon Allah ya sha nonanki kika raine shi kika kula da shi sai ta ce ba wani abu yasa nake kuka ba ba wannan ne duk tunanin ku ba shine ba ta ce ina kuka ne saboda network din da yake tsakanin sama da ƙasa ya yanki shine annabi Muhammad ya rasu to ashe kenan kafin Allah ya aiko annabi Muhammad babu wani network da yake sanar da mu me Allah yake so me Allah baya so me zami Allah yarda da mu menene idan muka yi Allah zai fishi da mu kafin manzon Allah babu wannan in kana so ka gane wannan sosai ka karanta tarihin al'umma kafin zuwan manzon Allah ai duniyar ta kasu ne tsakanin mulkin Farisa da mulkin Roma sai wani tsibiri na Larabawa mulkin Farisa wanne yake shi majusanci ake bautar wuta ne mulkin ruma wani bangare yahudanci wani bangare kiristanci sai kuma larabawa inda suke su mushrikai ne rayuwa ake ta zalunci rayuwa ake ta shirka rayuwa ake ta danniya rayuwa ake wacce babu adalci a cikin wannan rayuwar wanne ya fi wani ƙarfi na kaga rayuwar dabbobi a daji haka ake yin ta imam muslim ya rawaito mana hadisi daga iyab ibn himar al-mujashi'i yake cewa wani hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito musu ya fito gurin su sai yake cewa inna Allah amarani an uallimakum ma jahiltum fi yawmi hada Allah ya umarce ni in sanar da ku wasu abubuwa da ba ku taɓa sanin su ba kun jahilce su a yau din nan ni ma yau Allah ya sanar da ni kuma ya ce in sanar da ku manzon Allah ya koro wasu bayanai har ya zo inda yake cewa wa inna Allah nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab an kai matakin Allah ya ce in shaida muku kafin fa ni na zo a matsayin manzo an kai matakin da Allah ya kyamaci duniya gaba ɗaya da abin da yake cikinta Allah ya tsane ta baya kaunarta ya tsane duk abin da yake cikin duniya larabawa da waɗanda ba larabawa ba ba wani wanda ya rage Allah yana so sai manzon Allah ya ce illa baqaya min ahlil kitab sai ɗaiɗaiku daga cikin yahudu da nasara wa'innan ɗaiɗaikun kakkai tunanin in ka je gari za ka same su kaman kaman haka a'a ba mamaki a Najeriya a ce mutum ɗaya ne ya rage wanda Allah yake so duk faɗin Najeriya kimanin mutum miliyan kaza da wani abu in ka je Amerika shi kadai ya rage saboda shi kadai ne ya rage yana kan karantarwar annabi Isa ko yana kan karantarwar annabi Musa ko yana karantarwar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa innan ɗaiɗaikun su kadai ne suka rage Allah maɗaukakin sarki yake kallo bai tsana ba bai kyamata ba amma babu wani mutum da Allah ba yake kaunarsa katsam sai Allah ya aiko ar-rahmatul muhda Allah ya ce ci duniya da aikin annabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba ya kai annabi Muhammad sai dan ka zama jin kai ka zama jin kai gawa ga talikai gaba daya Abdullahi dan Abbas kamar da Imam Ibn Jarir Tabari ya kawo cikin tafsir yake cewa annabi Muhammad jin kai ne ga mummunai jin kai ne ga kafirai ya ce cikakken jin kai ne ga mummunai da suka yi imani da shi duniya da lahira kafirai kuma jin kan annabi muhammad shine allah ya kasance al'adarsa da sunnarsa duk mutanen da ba su yi imani da manzon da ya aiko ba halaka su yake yi ko dai ya sa ƙasa ta tsage su nutse ko ya shigar da su ruwa ya halaka su ko ya turo musu iska ta halaka su amma saboda jin kan allah da kasancewar annabi muhammad yana cikin mu yana cikin wannan al'ummar Allah ya rangwanta ma ma waɗanda ba su imani ba suka ci wannan arzikin kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi yasa wani hadisi na Imam Abu Hurairah radiyallahu an wannan Imam Muslim ya rawaito yake cewa qila li rasulillah ud'u ala al aka ce da manzon Allah kai ma mushrikai addu'a baka ya rasulullah sun takura maka sun ki imani da kai sun ki kaza sai manzon Allah ya ce inni lam ub'ath la'anan mushrikai fa manzo Allah ya ce ba aiko ni a matsayin mai nesanta mutane da rahmar Allah ba saboda me al'adu at-tardu ar rahmatillah ka kori mutum kamar ga rahmar Allah kai kuma ka rika kore mutane ka ce ko tafi ku tafi ba za ku zo ku shiga ba manzo Allah ya ce ni ba aiki na kenan ba an aiko ni ne in jawo mutane zuwa rahmar Allah an aiko ni ne in tallata wa mutane abin da za su samu jin kan Allah ranar gobe kiyama sai ce inna ma bu'ittu rahmatan an aiko ni a matsayin jin kai ne shine annabi mu Muhammad to me muka sani game da manzon Allah wata fa'ida الشيخ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن سرور المقدسي الجماعيلي من عمدة الأحكام cikin littattafan da ya wallafa a wani littafi muhtasaru siratin nabi wa ashabihi al'ashar taƙaitaccen sirar annabi muhammad tarihinsa da kuma sahabbansa guda goma al'ashar al-mubasharu na biljanna al-hafiz abdulkarim al-halabi yake faɗan sababin da ya sa al'allama a shek alhafiz abdulghani al-maqdisi ya wallafa wannan littafin ya ce ya fita wata rana da shi da wani abokinsa ko wani ɗalibinsa sun tafi wani guri sai suka je bakin kogi shi shek abdulghani sai ya samu guri ya zauna a bakin kogi shi kuma wancan da suke tare sai ya tafi kamar gurin bautar ahalul kitabi ne ana kiranta diyar da ya je sai ya kwankwasa musu kamar dai suna da wata bukata kenan a gurin sun zo a matsayin baki saboda haka suna da bukatan abin da ake kira tsirar bai a san da su kar a ɗauka wasu mugaye ne a yi musu abin da ya kamata ya ce da ya je ya kwankwasa musu sai wani rahib shine mai bauta na ahalin kitab sai ya fito sai ya ce man ant yace waye kai sai yace muslim sai yace ni musulmi ne sai yace masa man tatba wa kake bi to sai yace muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ni wanda nake bi shine muhammad sai ce udkur li min min nasabihi wa ahwalihi shay'an min nasabihi wa ahwalihi sai ce to ba ni labari game da dangantakar wannan annabin da kake bi da wasu ɗabi'u nashi ga yamu yanzu ba kitabe ne yake wa musulmi jarabawa sai ya shiru ya waiga hagu ya waiga dama ya kasa bai iya karawa daga cewa muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ma zai dawo gurin shek abdulghani da ya dawo gurin shi sai ya gaya mai abin da suka yi sai ya gaya masa sai ya ɗauki alƙalami da tawada kun san lokacin ba sa yawo ba alƙalami da tawada sai ya rubuta masa wani ɓangare na wato nasabar manzon Allah da wasu ɓangare na halayen annabi Muhammad sai je kai masa da ya je kai masa sai ce wallahi ba kai ka rubuta ba don da ka sani da tambayar farko za ka gaya mu wancan mutumin na bakin kogi shi ne ya rubuta maka mu je gurin shi sai ya je gurin shi yana zuwa sai ya je ya same shi malami ne tammi cikakke matsalin shari'a a take sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da Allah yanzu ka ɗauka wannan jarabawa ce ta hau kanka wani ne ya ce maka ni ba zan musulunta ba sai ka gaya mun waye annabinka so nake ka gaya mun wane ne annabinka ban labarin shi labarin da zai sa ni in ji shauki in ji ina so in zama ɗaya daga cikin al'ummarsa mabiyansa asara nawa zaka wa musulunci me zaka iya cewa Allah idan Allah ya turke ka ranar gobe kiyama yace bawa na ya zo zai musulunta ka hana shi kenan akwai aiki a gaban mu saboda haka sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne asali ne daga cikin usulul imani wannan musulmi ba za a yi masa uzuri a kan shi sanin yanayin annabi muhammad da ɗabi'unsa asali ne daga cikin usulin iman ƙaunar manzon Allah imani ce rashin ta kuma fasikanci ne in ka so karanta faɗin Allah ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين يا ذاك قولة شمرة أبن دمك سنبا وتعيرن قولر كيكي وأبن دمك سنبا gwargwadon ƙaunarka da annabi Muhammad, gwargwadon saninka da annabi Muhammad, gwargwadon zurfin ƙaunarka da kuma irin yadda za ka zama mai ƙaunarsa. Gwargwadon ƙarfin ƙaunarka gwargwadon ƙarfin imaninka, gwargwadon raunin ƙaunarka da manzon Allah ko saninka da manzon Allah, gwargwadon raunin ƙaunarka, gwargwadon raunin ƙaunarka gwargwadon raunin imaninka. Gwargwadon raunin imaninka, gwargwadon koma bayanka a samun rahamar Allah. idan mun gane wannan ashe kenan ba mu ga ta zama ba akan sanin ahwal na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya zanto cewa kaunar shi ta ginu a cikin zuciyarmu Allah madaukakin sarki yake cewa ka gaya musu ya kai annabi Muhammad akwai abin da suke kauna ne da ya fika har suke ba da lokaci lokacin da ba za su iya bayarwa ba a gurin da aka baje littattafan da suke bayani akan wane ne kai iyayensu suka fi kauna ko ƴaƴansu ko ɗan uwansu ko matansu ko danginsu ko dukiyoyinsu da suke ko kuma kasuwancinsu da suke gudun ya dulkushe ko gidajen da suke ginawa har ya zanto cewa za ka iya ba da lokaci wajen neman kuɗi sama da lokacin da za ka bayar wanda za a zo a gaya maka wane ne annabin rahma wanda ya zo maka da jin ɗan da kake takama da shi ba ka da lokacin jin lokacin da za a zo a buɗe a shama'ilin muhammadiyya ana karantawa ba abin da yake cikinsa sai wane ne annabi Muhammad za a gaya maka shi kamar kana ganin shi daga A har Z amma ba ka da lokaci amma kana da lokacin neman kuɗi kana da lokacin zuwa gona kana da lokacin hira wanda daga cikin abin da malamai suke cewa duk mutumin da lokacin hirarsa ya fi lokacin amfaninsa yawa tun alama ce ta cewa ba zai taɓa cin nasara ba a koma me yake in dai ka auna ka ga lokutan awoyin da kake hira sun fi awoyin da kake amfanar kanka ko wani abu na amfani to ka ɗauka cewa baka cikin ka samu fashal saboda duk mutumin da yake da manufa to zai wahala ka ga yana da lokacin hira hirarsa sai dai a tsaye saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce in dai har ya zanto kun fifita san waɗannan abubuwan da aka lissafa iyayenku ‘ya'yanku ‘yan uwanku matanku danginku kasuwancinku da kuke gudun durƙushewa sannan kuma da dukiyoyinku da kuke kullum ba ku da aiki sai neman dukiya da gidajenku da kuke gina don ku zauna sun zama su ne mafi ƙauna a zuciyarku kun aje annabi muhammadu a gefe Allah ya ce fataran ba su ku jira ku jira ku ga me zai same ku ku jira ku gani tattalin arzikin naku da kuke takama da shi ya zai kasance zai miƙe ko zai taɓarɓare wannan taɓarɓarewar tattalin arzikin yana ɗaya daga cikin dalilinta addininmu mun aje shi a gefe gaba ɗaya ba ta tashi muke ba kullum ni ina ƙara faɗin cewa wallahi illar da jahilcin addininmu yake yi mana ko kusa ba, ba, daidai suke da illar da ake faɗa na talauci ba me aka yi talauci a kanmu aka fara talauci abu huraira radiyallahu an ya ba da labarin cewa daga gidan annabi muhammad in ya taso daga jikin hujura zuwa mimbari yana faɗuwa sau goma ya ce kuma ma bi illar ju' ice wallahi yunwa ce tsabagen ta take faɗar da ni in ya taso daga can kamar nan ne mimbari yana so ya zo nan ice zai kutun tsira ya faɗi ice wallahi har mutane suna zuwa su taka kafa ta su ce aljani bugun aljani ne ya ce wa ma bi illal ju ice wallahi ba komai yake faɗar da ni ba sai yunwa tsananin yunwa ahalus suffa haka suka rayu cikin yunwa amma saboda sun san addininsu sun zauna da rahmatul muhda makarantar da in ka zauna ba abin da ba za ka koya ba za a koya maka yadda ake manajin talauci manzon Allah ba talaka bane amma Allah ya sa shi rayuwar talauci don talaka ya koyi yadda ake rayuwar talauci manzon Allah ba basarake bane amma ya yi rayuwar sarauta don Allah ya nuna maka ya ake rayuwar sarauta in ka samu sarauta mazan Allah ya yi rayuwa ta wadata don ya nuna maka ya ake rayuwa ta wadata ya rayu da iyalai ya rayu da 'ya'ya ya rayu da bayi ya rayu a kasuwa ya yi rayuwar gona duk wata rayuwa shi yasa ya zama al'udwatul mutlaqa shi kadai ne wanda ake sawa a ido amma in ka ɗauki manzon Allah ko sahabbai to sai ka haɗo udwat akwai abin da zaka koya a gurin Abubakar radiyallahu an akwai abin da zaka koya a gurin Umar akwai abin da zaka koya a gurin Usman akwai abin da zaka koya a gurin Ali a gurin Abdullahi dan Mas'ud a gurin Mu'adh bin Jabal amma shi kadai ne shakundum sallallahu alaihi wasallam in kana so ka gane ba annabi Isa ba yana cikin ulul azmi min rusul ba zaka koyi rayuwa yadda ake rayuwa da iyali da 'ya'ya a gurin shi bai aure ba annabi annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam za ka koyi rayuwar yadda ake rayuwa da shi ta talauci bai san shi ba rayuwa ya ta sarauta ta tsuntsu ma da aljanu sa su ake yi ita ya iya akwai kuma annabawan da sun yi rayuwa ba su yi rayuwar wadata ba ba za ka koyi ta daga gurin su ba to wannan annabin kuma ka jahilce shi kuma ka ce kana so ka ga haske ya tabbata a cikin hadisin da Abdullahi dan Hisham ya rawaito wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito mana shi Abdullahi dan Hisham yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana rike da hannun sayyidina Umar dan Khattab yana rike da hannun shi sai Umar yake cewa ya Rasulullah yace ya ma'aikin Allah wallahi na rantse da an- da Allah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace duk duniya ba abin da nake kauna kuma ba wani wanda nake kauna kamar ka ya rasulullah in ba kaina ba sai manzo Allah ya kalle yace hatta al'ana ya Umar yace har yanzu Umar akwai magana akan imaninka hatta akuna ahabba ilayka min nafsik manzo Allah yace wallahi imaninka ba zai cika ba sai na zama ni ne mafi soyuwa a cikin zuciyarka sama da kanka sai ma- sai sayyidina Umar atake yace ya rasulullah wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi na rantsi da Allah ba wanda nake kauna a zuciyata kamar ka har karan kaina ba na kaunarsa kamar ka sai manzo Allah yace al'ana ya Umar to yanzu kan ka cimma abin da ake so ka cimma ka zo gejin da ake so ka ji ba imamu anas ya rawaito mana hadisi wanda bukhari da muslim sun rawaito yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi riwayar imam muslim wata riwaya yake cewa wannati ajma'in yace ɗayan ku ba zai zama mai imani ba har sai na zama ni ne mafi kauna mafi soyuwa a cikin zuciyarsa sama da mahaifansa min walidihi walidihi sama da mahaifinsa in aka ce mahaifi uwa ma tashi wa walidihi ko wa waladihi da ƴaƴayensa amma zan Allah ya ce wannan sai ajma'in imamu qadi iyad a cikin ashifa da al-imamu ibn battal a cikin sharhu sahih bukhari suka ce waɗannan su ne nau'o'in ƙauna da soyayya da babu na hudunsu domin ko dai muhabbatu ta'zim wa ijlal ko muhabbatu shafaqatin wa rahma ko musha- muhabbatu mushakala suka ce wannan shine nau'i uku da ake da su na ƙauna duk wata ƙauna da take juya a cikin su take juya mahabbatu ijlalin wa ta'zim kauna ta girmamawa saboda kana kana ganin girman mutum ya zama cewa kana kaunar shi ita ce manzon Allah ya buga mana misalin kaunar ɗa ga mahaifansa saboda yana ganin mutuncinsu yana ganin girmansu to abin da ake da bukata shine ka ga mutuncin annabi Muhammad sama da yadda kake ganin mutuncin babanka kaga mutuncin annabi Muhammad sama da yadda kake ganin mutuncin babarka ta yadda idan Allah annabi ya ce babarka ta ce babanka ya ce ya ci karo da abin da annabi ya ce to dama manzon Allah yana sama da su ta fuskar mutunci ta yadda ba za a zo ana kallon yadda kake mu'amalanta annabi Muhammad ba amma in ka zo gurin babanka kana nan nokewa amma idan manzon Allah ne duk wani nau'i na rashin ladabi zaka iya yi da sunan kaunar manzon Allah kai ne dan daban annabi Muhammadu kai ne Michael Jackson dan annabi Muhammadu kai ne dan wiwi din annabi Muhammadu me yasa ba za ka jingina ka ce kai ne dan wiwi din babanka da babanka ba in dai ba za ka iya wannan ba to abin da ake so ka yi ya zarce abin da ake so ka yi na fuskar ladabi ga ma'aifiyarka ga mahaifinka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina kaunar take haka ake kaunar manzon Allah manzon Allah ya- sai ba ya ce wa muhabbatu shafaqatin wa rahma kauna kuma ta tausayi da jin kai ita ce kaunar da uba yake wa ɗansa saboda me alwaladu majbanatun mabkhalatun tsakanin ƴaƴa da iyaye zaka ga kana jin tausayin ƴaƴanka ka tara dukiya kai wane ne kai waye saboda me wallahi ana tausayin yara to ana da buƙatar ƙaunar da kake yi wa ƴaƴanka saboda tausayi wannan tausayin ya zama cewa tausayin da kake yi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zarce tausayin da kake yi wa ƴaƴanka saboda haka ƙaunarsu ba za ta iya sawa ka cikashi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za ta iya sawa ka cikashi umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai muhabbatu mushakala ƙauna wadda take ta cuɗanni in cuɗe ka irin wadda kake wa ubangidanka na siyasa irin wadda kake wa wani mai kyautata maka irin yadda kake wa wani dai wanda wata maslaha ta haɗa ku da shi ta rayuwa kana ganin mutuncin shi kana kyautata masa yana kyautata maka saboda haka kana ƙaunar shi bi tabi'atil hal to wannan sai al- sai manzon Allah ya ce duk waɗannan ƙaunonin nau'o'in ƙaunar manzo Allah ya ce kauna ta sama take da kaunar su saboda me ya rasulullah li annahu huwa rahma saboda manzon Allah shine ar-rahmatul muhda rahama ce kyauta daga Allah saboda me ya rasulullah kaunarka saboda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko babu komai mukafa'a ce biki ne manzon Allah ya mana kuma mu rama masa domin duk duniya ba mu taɓa ganin mai kaunar mu kamar manzon Allah ba domin ba wanda ya zo mana da abin da zai amfani duniyar mu ya amfani lahirar mu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da zaka shiga wannan babu ka dan taɓa wani abu na kaunar annabi Muhammad ga wannan al'umma to da ka sha abin mamaki amma bari mu karɓi wasu hadisai ko guda biyu ko uku wata rana sai da tuna aisha radiyallahu anha take cewa ya rasulullah wai ni in tambaye ka yace na jin ki aisha tace ka ko taba fuskantar tsanani da wahala kamar yadda ka fuskanta a yakin uhud saboda yakin uhud yaki ne da manzon Allah ya sha bakar wahala kun ga dai Allah ya ce an ci nasara a yaƙi to amma manzon Allah ya sha wahala ta mamaki saboda a wannan yaƙin banda sahabbai da suka yi shahada wajen kimanin 114 a wannan yaƙin aka ji wa manzon Allah rauni a nan ɗin shi a goshin shi aka ji mai rauni a kuncin shi aka ji mai rauni a leɓen shi aka karya mai haƙoran shi a wannan yakin ne aka sari manzon Allah a kafada a wannan yakin ne manzon Allah ya ji ciwo har amarinansa saboda tsananin yadda yakin ya kai ya kai ya kawo shi sai da ina Aisha ta ga irin yadda manzon Allah ya riga ta da raunuka a jikin shi ta ce ya Rasulullah akwai ranar da ka taɓa shan wahala ka fuskanci tsananin bala'in wahala kamar wannan sai ya ce Aisha kenan ya ce ai wahalar da na sha a hannun mutanen ki ba ƙanƙanuwa ba ce su waye ke da mutanen makka ya ce wallahi an yi wani lokaci a shekarar da sai da tuna khadija ta rasu abu ɗalibin ya rasu ga kuma da'awa ta ƙi shiga a cikin garin makka manzon Allah ya yanki shawarar bari ya tafi fa'if ya ce na je na kai kaina da sunan da'awa don yada musulunci saboda wannan musuluncin ya iso inda kake ka samu kanka a yanzu aka ce tuna kakanninka waɗanda suke su ne asalin musulunci ba za ka iya ba akwai abin da za ka iya biyan manzon Allah da shi na wannan ya ce to na ji ina tallan addinin musulmi na kai kai na gurin su abdiyali ko ibnu abdiyali ibnu abdukullai a ƙasar fa'ida ya ce aisha suka haɗa ni da wawayen matasa suka haɗa ni da mahaukata in ji manzon Allah ya ce suka min jina-jina annabin Allah wanda Allah ya fi ƙona duk duniya babu kamar shi manzon Allah ya ce na fita na baɗa'if ban san ina nake dusa ba gabas na yi kudu na yi arewa na yi yamma na yi maza Allah ya ce wallahi ban sani ba kun san ku la ilaha illallah ice fa idza kunni ali ice ban farka na da ina da sai da nazo gurin da ake kira qarnu fa'ali shine qarnu manazil a yanzu inda makanan wannan yankin suke ɗaukar miƙati ya zama miƙati a yau ice fa idza ana bi sahabatin min fawqi daga kaina da zan ice sai na ga wani girgije a sama na ice fa idza bi jibril alaihi salatu wassalam ice sai kawai da jibril ne da shi da wani mala'ika sai ya sallama sai na ansa sai Allah ya turo shi ka sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga abin da mutanen ya ga irin cin kashin da suka yi maka ya ga irin cin mutuncin da suka yi maka Allah ya turo mu murarrashe ka kuma a tare da ni akwai ministry of mountains ga mala'ikan kula da duwatsun duniya salim ali jibril ya ce mai gaishe da manzon Allah ya ce sai ya min sallama ya ce assalamu alaika ya muhammad yi wa manzon Allah sallama manzon Allah ya ce na amshi sallamar yace sai ce to ni ne mala'ikan da nake kula da duwatsun duniya duka kuma Allah ya ce mu baka haƙurin abin da aka yi maka kun ga bala'i ya kai bala'i tunda da akan shi Allah ya ce a zo a rarrashi manzon Allah yace daga ciki kuma Allah ya bani umarni ya ce in kana so ka yarda ka lamunce ka amince to Allah ya umarce ni an atbiqa alaihimul akhshabai in taso jabal abu qubaisi in taso jabal al-ahmar in umarce su su nike garuruwan nan dukan su sai manzo Allah ya ce la manzo Allah ya ce a saboda jin kai yace a a kakuyi yace Allah ne yace a tambaye ka yace a a kar ayi sai yace la Allah أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا ina sa rai duk da wannan wulakancin da suka yi duk da wannan cin mutuncin da suka yi amma ina sa rai ina fatar in su ba su karɓi da'awata ba Allah zai taso da a cikin tsatsansu Allah zai fito da waɗanda za su bauta wa Allah ba tare da shirka ba abin da ya faru kenan babu wani annabi da jama'arsa ba su ɓata masa rai kuma ya musu addu'a ba a inda za ka gane ƙarfin wannan ni'imar kenan da kuma ƙarfin wannan soyayya ta manzon Allah ga al'ummarsa annabi nuhu da aka canza shi cewa ya rabbi la tabar ala al-ardi min al-kafirina innaka in tabarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara haka yi musu ko annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma haka yake yace yake faɗa cikin surat Ibrahim da yake cewa yake cewa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim ina rayyana ka Allah in kaga dama ka gafarta musu Annabi Isa alaihi salatu wassalam haka ya faɗa in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim amma manzon Allah yace ni yace Allah madaukakin sarki kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Huraira ruwarin Imam Muslim yace Allah madaukakin sarki ya bawa kowanne annabi da ya aiko addu'a karbabbiya Allah yace ga dama na baka ta addu'a karbabbiya yi yace kuma ba annabin da bai yi addu'a shi tun a duniya ba ya rasulullah ina taka ya rasulullah tambaya muke ina taka addu'a me yasa baka yi wasu Abu Jahal ba me yasa baka yi wasu Walid ibn Mudira ba su abdi yalil ibn abdukulal da suka yi maka cin mutunci sai manzon Allah ya ce inni khabba'tu da'awati an takuna shafa'atan li ummati yawmal qiyamah ice ni na tanaji ta wa na koye ta na ce Allah a ban mun kayata ba yau zan yi amfani da ita ba sai rana gobe kiyama zan yi amfani da ita in nemi Allah madaukakin sarki in nema daga Allah ya sanya ta ta zanto ceto ce ga al'ummata ya'yan uwa waye yake tunanin baban shi baya san shi babu waye yake tunanin baba shi ba ta san shi babu amma ni na tabbatar na san ba zan ce babanka baya maka addu'a ba to ji wani hadisi al-Imam Ibn Hibban ya rawaito wannan hadisin daga Sayyidatina Aisha radiyallahu anha take cewa wata rana na na fuskanci manzon Allah yana cikin annashuwa yana cikin annashuwa ice kawai da na fuskanci yana cikin annashuwa sai na ce ya rasulullah ina da wata bukata ice me bukatarka mai bukatar ki Aisha sai ta ce so nake kai min addu'a kun ga sai da tana Aisha ko ina ma dai matan mu haka suke kun ga da ta kiwace manzon Allah ta gaina cikin annashuwa da farin ciki da sakin jiki sai ta cinno bukatarta saboda a haka ake cin nasarar namiji amma kya gan shi ya shigo da da fuska a murtike kuma ki fara kawo bukatu ai sai ya warwatsi tace da na fuskance yana cikin farin ciki sai nace ya rasulullah yi min addu'a tace kawai sai manzon Allah ya ce Allahumma ghfir li Aisha ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara وما أسرت وما أعلنت yace ya Allah ka gafarta wa Aisha abin da ta aikata na zunubin da ya gabata da abin ma da za ta aikata na laifi nan gaba da abin da ta yi a ɓoye da abin da ta yi a fili Allah duka gafarta mata wajabat sai da tuna Aisha ta ce fasurintu bi zalik sai farin ciki ya kunkume ni ta ce sai na kwasa a guje ne ɗaki sai wanzu Allah ya ce a Aisha wanda irin farin ciki kike ne sai ta ce ya Rasulullah wa mali la asur me yasa ba zan yi farin ciki ba wannan addu'a da kai min ya ma'aikin Allah me yasa ba zan yi farin ciki ba to yanzu yanzu za ku ji magana sai manzon Allah ya ce wallahi kun san ko manya in suka yi rantsuwa al'amari ya kai in kai sai manzon Allah ya ce wallahi ice na rantse da Allah innaha ko innahu la du'a'i li ummati fi kulli salati manzo Allah ya ce wannan addu'ar da kika jina miki ita ce addu'ar da nake wa al'ummata su duka a kowace sallah cewa Allah ka gafarta wa duk wanda yake cikin al'ummata zunubansa da ya gabata da zunubansa da zai nan gaba da abin da ya koyi da abin da ya fili dan Allah wanda yake maka irin wannan kaunar wanda yake maka irin wannan soyayya wanda yake nuna maka yake ya zanto ba shi da hannu sai abin da zai tseratar da kai a gaban Allah wannan shi ne sakamakonsa ya zama a tambaye ka sunan shi ka kasa faɗa kuma kana da awasansa wannan baka shiga cikin babin irin jin kan annabi Muhammad a fuskar abin da ya shafi ibadu ba wanda sai da tuna Aisha take cewa manzon Allah yakan ƙi ibada alhali zai iya yi kuma yana so ya yi shafaqatan li ummatihi saboda jin kai ga al'ummarsa ko khashyata an tufrada li ummatihi dan kada a fallanta wa al'ummarsa saboda idan yayi wasu ibadun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai iya mayar da wannan ibadar ta zanto cewa ta zama ta zama me ta zama wato wajibi akan al'umma ko ba za ku iya ba misali mutumin da yazo ya ce da ya rasulullah wanzan Allah yayi magana ya ce inna Allah farada alaikum alhajj fa hajju Allah ya farlanta muku aikin hajji ku riƙa yin aikin hajji sai wani mutum ya ce a fi kulli amin ya rasulullah sai manzo Allah ya banza da shi sai can manzo Allah ya ce aina urahu sa'il ila wannan mai tambayar sai ce gani ya ma'aikin Allah sai ce alhajju marra abinda nake son ga maka aikin hajji ta wajibi da ya ce sai manzo Allah ya ce walau qultu na'am wannan tambayar da kai a lokacin da kai ta dana ce eh la wajabat wallahi da aikin haji duk shekara ta zama muku dole wala mastata'tu kuma da ba za ku iya ba laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwaki inda kulli salatin la amartuhum bis siwaki ma'a kulli wudu'in ashe jin kai ne na manzon Allah har a bangaren wasu abu ashe kenan idan har manzon Allah ya zama yana kaunar mu yana son mu mu dinnan da bamu ga manzon Allah ba yace wajidtu anni anni laqitu ikhwani yace nayi kauci nayi fatan a ce na haɗu da ƴan uwana sahabbai suka ce awa lasna ikhwanaka ya rasulullah yanzu mu ba ƴan uwanka bane sai yace bal antum ashabi yace ku sahabbai na ne abokanai na ne tsariku na ne yace wa ikhwani alladhina ya'tuna ba'd ƴan uwana su ne waɗanda ba su zo ba wanda ban rayu da su ba labari na suka ji kuma suka yi imani da ni manzo Allah yace su ne ƴan uwana saboda ne me yasa kake kaunar ka ga mutum saboda kaunar da kake masa to ashe ko a wannan kadai muka tsaya muka dauko irin jin kan Annabi Muhammad akan mu muka dauko irin kaunar manzon Allah akan mu muka dauko irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummarsa ita ce a gabansa ummati ummati ummati hadisin abdullahi dan amr dan as wanda imam muslim ya rawaito sayyidina jibril yake cewa wata rana Allah madaukakin sarki yake ce masa ka je gurin muhammad ka tambaye shi me yake damun sa ne yake ta ummati ummati ummati al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah al'ummata ya Allah sai manzo sai manzo Allah ya Jibril ya zo sai ya ce wallahi ina gurin abin da zai faru da al'ummata Allah ya ce shine kake kuka kuka fa yake ya Rasulullah kuka yake Allah ya ce shine kake kuka yace me yasa ba zan yi kuka ba sai Allah madaukakin sarki ya ce to ka koma ka gaya masa inna lanurdika fi ummatika wala nasuka inna lanurdika fi ummatika za mu yi maka abin da za ka gamsu da shi a cikin al'ummarka ba za mu yi abin da zai munanta maka ya rasulullah kai ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa man mata wa taraka malan faliwarasatihi duk mutumin da ya mutu ya bar dukiya manzo Allah ya ce a kaiwa magadansa a raba musu wa man mata wa taraka baya'an aw daynan fa ilayya wa alayya manzo Allah ya ce duk wanda ya mutu ya bar ƴaƴan da ba su da wanda zai kula da su ya bar bashi a kansa manzo Allah ya ce a kawo min ƴaƴan zan rike sannan kuma a zo guri na zan biya bashi yanzu ba sai kayi da gaske ba ƴaƴanka za su biya bashi ko ka bar dukiya mutum nawa ne mutum nawa ne yanzu sun suka mutu suka bar dukiya kwanan ina jin a cikin satin nan muna tare da wasu mutane daga Saudiya mun je da su wani wani sabi na wasu gurare wani mutum ne yake so ya wani aiki cewa yana so ya gina almadinar ilmiya kun san me almadinar ilmiya ma'ana za a iya gina primary secondary haya institution gidan malamai gidan marayu da duk wani abu da ka san ana da bukata a makaranta ba a ya bukatar kawai a bashi fili sai na ce kai wannan aiki kamar gwamnati sai mutumin yake ce min wani dattijo ne Allah ya bashi dukiya amma abin da yake cewa ya san rayuwar shi ta kusa karewa kuma yana da yaƙinin in ya mutu 'ya'yansa ba za su yi masa ba yana da yaƙinin in ya mutu ‘ya'yansa ba za su yi masa ba saboda haka yake so ya yi talayin kuɗinsa tun yana mai tun yana yana idan shi biyu zai iya wa'in nan labaran a gida najeriya da waje wallahi tallahi sai ka cika fuska to amma ku duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni a zo na zan biya Allah da ya raba gado ya ce aba uku wa abna uku la tadruna ayyuhum aqrab lakum naf'an ta iya yiwa iyayenka da kake gani an dan san musu sudusi ko tulusi ko wani abu a ciki za su dungulo su ce to gashi nan tunda ƴaƴanka ba za su biya bashi ba kai a biya naka saboda haka ƴan uwa in muka ce za mu ci gaba mu istirsali wajen fito da shawahi da suke lazimta mana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu lokacin da aka ɗiban ma muhadarar ba za ta isa ba amma ya isa mu ɗauko wato misalai na yadda sahabban manzon Allah suke kaunar annabi Muhammad mu karanta waɗannan misalan mu gani za mu iya gane yaya kaunar mu take da kaunar waɗanda suke kaunar manzon Allah na gaske ku kalli banji ku karanta bajintar Abu Talha a Uhud sai da bayan shi ya zama kaman bayan beguwa saboda harbin kibau da ake masa malam ya haƙuri in ba su wannan kissar mun san cewa lokacin da yaƙin uhud a karin farko dama yaƙin uhud kamar ka ce wato gaba biyu ne gaba ta farko allah ya ba wa musulmai sa'a wanda suka raka kafirai suka kore su don haka duk ƙarfin musulmai ya tafi wajen korar kafirai a daidai wannan lokacin ko manzon Allah yana nan daga shi sai ɗan tsirarin mutane a nan gurin saboda suna ganin sun kora wannan a lokacin ne wato strategy ɗin yakin Khalid ibn Walid ya fita fili saboda shi yana riƙe da yana riƙe da bataliya ta ɓangaren dama wanda ta wannan daman a nan Jabal Ruma yake don haka lokacin da ya ga an rufa masu sai ya noke da bataliyarsa sai baya ya ce kowa ya kwanta tunda cikin dabinai ne da waye suka ɓoye ba a masan da su ba da ya tabbata sun yi nisa sai ya ɗago ya ce ku zo mu tafi tunda waɗanda suke kan jabal ruma suke kan dutsen da manzon Allah ya sa mutum hamsin su dinga harbi da mashi su kuma sun samu saɓani da yawansu sun riga sun sauka suna ganin cewa yaƙi ya ƙare saura mutum goma sha ɗaya bataliyar khalid ibn walid da ta taso ta fara cilla musu kibau dole su ma mutum sha ɗayan nan suka sauka a wannan lokacin manzon Allah ya riga ya yi amawani ya rufe duk inda za a iya gane shi amma ta kai gabar da ba yadda zai sai ya yi magana in kuma yi magana za a gane shi amma haka manzon Allah ya ɗaga hannu ya ce inayya ibadallah ku dawo nan ya ku bayin Allah ga fa yaki sabo an wanda wannan waigo wanda sahabbai suka yi suka ji maganar manzon Allah yana kiran su suka san cewa akwai damuwa suka waigo kafin su waigo Khalid bin Walid da tawagarsa sun lalata sauran wa'annan sahabba dama mutum goma sha ɗaya ne suka wa manzon Allah kuri cikin mutanen Madina a kawo su kare a kawo su kare sai da aka kashe su su duka sai ya zama saura Abu Dujana saura abu talha saura sa'ad bin abi waqqas su ukun nan su suka rufe gaban manzon Allah da bayansa shi kadai to ka gaya min yadda idan baka kaunaci manzon Allah sama da kanka zaka iya wannan kundin malar ba shine ma'anar ka kaunaci annabi Muhammad sama da kanka Imam al-Hakim ya rawaito yake cewa lokacin da suka dawo Sayyidina Abubakar ya ga kura ta harki ya ga yadda ake kai goro a kai mari ya ce liyakun abu talha ya ce waccan masifar kijiyar abu talha ce saboda sun san kansu sayyidina ali ya ce ban taɓa jin manzon allah ya haɗa ma wani mutum baban shi da baban shi ba sai a ranar yakin uhudu da ya haɗa wa sa'ad ɗan abi waqqas saboda sa'ad ɗan abi waqqas shi kuma ƙwararre ne wajen jifa da mashi ya ce manzon allah shi yake ciro mashi daga abin nan ɗin shi ya bashi ya ce irmi ya sa'ad fidaka abi wa ummi jefe shi da mashi ya sa'ad fan sakka babana da babata wa ake ce wannan wa ake wannan kiran annabi muhammad sayyidina ali ya ce wallahi sa'ad dan abi waqaf naji da kulli na wanzan Allah yayi wa saboda haka wannan shine misali sun ba da dukiyarsu sa'ad dan mu'adh yake cewa ya rasulullah ga dukiyar mu ne ɗebi kai abin da kake so da ita yace wallahi abin da ka ɗiba ya fi ƙauruwa a cikin zuciyar mu sama da abin da ka bari ya rasulallah ina kake so mu shiga ka kutsa da mu ko cikin teku ne za mu shiga ya ma'aikin Allah Aliyu dan Abi Talib aka ce ya kuke yaya kaunar manzon Allah a gare ku yace kaunar da muke mai ya fita fita iyayen mu ta fita ƴaƴan mu ta fita matan mu yace kai ta fita ruwan sanyi a lokacin da muke cikin tsananin kishin ruwa ka karanta sulhul hudaybiya ka je ka ga yadda wannan abin nan Mas'ud ibn Amr ya je yake ba su labarin yadda suka zo suka ga manzon Allah ya ce na je gurin sarakuna daban yace amma wallahi ban ga yadda ban ga wani sarki da sahabbansa suke kaunarsa kamar da sahabban Muhammadu suke kaunar shi ba yace majina shi ma ba sa bari ta je kasa ruwan alwala shi ko kaman za su yaki a kansa haka sahabban manzon Allah suka nuna manzon Allah kauna dan haka wannan darajar da muka ga sun samu ba a banza ba amma mu kalli kaunar mu ga manzon Allah mu kalli yadda ake iddi'a'in kaunar manzon Allah a yanzu wanda ƙarshe in ka buga in ka kalle ta sai ka ga ciwo manzon Allah mutunci ake Abdullahi dan Umar ba a taɓa ambatan manzon Allah bai fashe da kuka ba sai ya kuka kamar ransa zai fita da yawa daga cikin sahabbai sun gudu sun ban Madina saboda ba za su iya zama ba babu Annabi Muhammad a cikinta Anas yace ba mu taɓa ganin baƙin ciki ba mu kaɗa ganin Madina ta yi duhu irin duhun da ta ɗauka ranar da manzon Allah ya rasu saboda haka ya ku ‘yan uwa wannan annabin namu lalle yana da kyau mu ƙara kakkaɓe littattafanmu mu koma makarantu mu zo majalisai da su malam suke karantarwa mu fahimci wane ne annabi Muhammad idan muka gano to wallahi za mu gane cewa lalle a baya ba mu san shi ba kuma yanzu ne za mu fara ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam mu karantar da ƙaunar shi ga 'ya'yanmu ga iyalanmu da duk wani wanda za mu iya wannan asali ne daga cikin asalin imani muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin masu ƙaunarsa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yarda da mu yarda da abin da muke aikatawa a yi haƙuri da tsawaitawa wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah
don mun yi la'asar na tsammanin ai ba da wanda ya rage bai la'asar ba a wurin nan yawa Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya amfanar da mu da waɗannan gwalagwalan kalmomi da ya tunatar da mu mun faji kowane ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma mun ji kaunansa to yanzu abin da ya rige kalubale gare mu ashe galibin riya kaunan annabi muke yi ba hakikanin kauna ba in dai mun fahimci sakonnin malam da irin waɗannan wato cincirun dan hadisai da ya ta kawo mana duk maganan da ya sai ya dore ta da wani hadisi kulo da kyau duk maganar da ya kawo sai ya daure ta da hadisi ɗaya biyu uku baya ga ayoyin alkur'ani mai girma da yake kawowa wannan zai alamta maka cewa galibin kaunan annabi da baki ne kawai ko dai bata shiga cikin zuciya ba ko kuma dai akwai inda aka samu damiji shi yasa a al'ada yakan iya danna san annabi a cikin ɗabi'unmu duk wanda bikin shi ya tashi a nan sai kaga al'ada ya danna san annabi shirya annabi sallallahu a cikin komai sananne amma duk wanda biki ya tashi a gidansu ko ya tashi a gidan shi sai kaga al'ada ta danna shiryan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa zai iya mu'amala da kai ya bashi ya baka kanshi ka bashi fatawa a cikin aqida ya tambaye ka alaƙar shi da Allah ya yadda abin da ka gaya masa ya tambaye ka maganar tsarki da sallah da azumi arkanin islam amma duk iya yadda ka kai da dabaran ka shiga tsakankanin shi da kuɗin shi wai din kai kana ɗauke da sunnan annabi ko kana ɗauke da saƙon annabi da yadda ba akan dukiya ka je da annabinka ne kuma in tafi da kuɗina in ka kalli rayuwarmu ka auna da kyau ne za ka gane irin wannan wannan cuta ce ke tare da mu mai yiwuwa ma ƙila shi ya sa a farko-farkon hadisin farko da malam ya kawo cikin riwayoyin hadisin malam ya ce hadisin yana da riwayoyi da yawa da ya kawo cewa za a yi maka tambaya a cikin kabari a wannan riwayin ya ce ma min shay'in lam akun uritu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha hatta aljannata wannan a ciki ya kawo cewa innakum tuftanuna fil qubur mithla aw qariban min fitnati almasih ad-dajjal yu'ta ahadukum fa yuqalu lahu ma ilmuka bi hadha ar-rajul tambayan da malai ya kawo kenan za a tambaye ka me zaka ce akan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabin ya ba da satan amsa ya ce fa'ammal mu'min in mummuni ne fa ya ƙulu huwa rasulullahi huwa muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja a nabil bayyana ta walhuda fa'amanna wa ajabna wata ba'ana wa saddaƙana ko ina abubuwa guda hudu idan mutum mummuni ne zai ce wannan shi ne tabbas shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ne manzan Allah ya zo mana bilhuda bilbayyana ta walhuda ya zo mana da shiriya ya zo mana da gaskiya to me muka yi fa amanna sai muka yi imani wa ajabana muka amsa kiran annabi muka yi watsi da al'ada muka yi watsi da gado muka yi watsi da bangaranci mu ne ɗan anguwa kaza mu ne ɗan ƙabila kaza mu ne ɗan gida kaza duk muka yi watsi da wannan muka taru wa ajabana muka amsa ma annabi shi kaɗai saboda ai akwai tajridul mutaba'a wane ne gwani na gwanaye tsaya tsayin da yake ba a haɗa biyayyen shi da kowa in mun fahimci karatun malam ya tabbatar mana da aqidar mu mu musulmi annabi ne kadai ke da wannan idan akwai makantan bi shi kadai ake bi a makance wallahi zai kai ka ga rahaman Allah ne ka rufe ido ka toshe kunninka a ce ka bi shi wallahi tallahi zai kai ka ga rahaman Allah zai kai ka gaci amma baya ga annabi kamar yadda malai kawo cewa ko sayyidina abubakar akwai abin da zaka dauka akwai abin da yake zaka ce annabi sallallahu alaihi ma ya ci garin sayyidina abubakar a ci sayyidina umar babu cikakke inda a wannan babin ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa ya ce wa'ajabna sai muka amsa kiran shi wattaba'ana muka yi mishi mutaba'a biyayya duk abin da ya faɗi mun yadda kuma duk abin da ya ce a yi zamu yi duk abin da ya ce a bari zamu bari wasaddaqana kuma muka gazgata shi to annabi ya ce idan mutum ya bada wannan amsa kuma dama ƙarya ba ta tasiri a wannan gurin gaskiya da gaskiya ce fa yuqalu lahu na musalihan to a lokacin ne za a ce min kwanta kai bacci hankalinka kwanci in kunna na alamu qad kunna na alamu in kunta la tu'minu bihi lallai mun gane kai imani da annabi to kenan idan waɗannan abubuwa guda hudun ba su samu ba imani da annabi nan kamar da mala ya ce akwai asalin imani akwai al'imanin wajibu akwai al'imanin mustahabu to tun daga nan ma za ka gane cewa akwai yiwuwa ma asalin imanin a rasa shi akwai yiwuwa a samu asalin imani amma a sami tasgaro a cikin al'imanin wajibu akwai yiwuwa a samu wannan har daga ƙarshe ci gaba da bayanin cewa wanda kuma aka tambaye shi ya kasa ba da amsa kamar yadda mali ya kawo ya ƙolu sami'itun nasa ya ƙolu na sha'an faƙultu a ciki ya ce sai ita wacce ta kawo wannan riwayan ta faɗi irin baƙan azaban da za a yi masa baƙar azaban da za a yi masa a cikin kabari to annabi dai ya ɗaran matsara jama'a idan za mu bi annabi mu bi shi gabaki ɗaya udkhulu fi silmi kafa babu wata ɗabi'a ku riƙe wannan jama'a mu riƙe gabaki ɗaya babu wata ɗabi'a ta manzan Allah sallama ta Allah wadai ban sani ba ko kun yarda da ni akan wannan idan aka ce manzan Allah sallama shi bai barin wandon shi ya wuce idan sawu ɗabi'an Allah wadai ne ko ɗabi'an kirki ne in ka yarda na kirki ne me yasa wandon kake wuce idan sawu kai in dai ka yarda na kirki ne sai dai ko in kana jin cewa ɗabi'an Allah wadai ne kun fahimci abin da nake nufi idan ka yadda barin gemu ɗabi'an kirki ne me yasa kake askewa sai dai in kana da yaƙinin sha ɗabi'an banza ne kai kuma baka aikin banza amma in dai kana jin ɗabi'an kirki ne to manzon Allah ya bashi kuma ban jin akwai wanda wanda ke da wani tababa akan wannan ila an fahimta so abubuwan suna da yawa amma kowa ya koma ya auna kanshi kawai akwai ɗabi'u da tada da yanayi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda suke da alaƙa da zuciya wanda ruko da su zai tsaftace maka zuciya zai gyara maka ranka ka zama na Allah annisa sama ba shi da hasada ba shi da ƙyashi ba shi da mugunta mala ya kawo mana rahaman shi ne fa ba shi da mugunta da mugu ne da ba mu samu alkhairan nan da muka samu ba wa ma huwa alal ghaibi bi bani ba makaitaci bane ba mugu bane duk sakon da Allah ya mishi ya isar mana ya gaya mana duk abin da zai kusantar da mu zuwa ga Allah ya gaya mana duk abin da zai nisanta mu daga rahamin Allah ya gaya mana to yanzu wane ne yake bin wani bashi shin annabin ne yake bin mu bashi ko ko mu ne muke bin annabi bashi ya gama isar mana gaskiyar magana ita ce ya riga gama isarwa kafin ya koma ga Allah sai dai isar da komai duk abin da ka san Allah ya koshi wallahi sai dai isa to yanzu ina ma'aikata shine tambayar ina ma ina ma ku da gaske to a gitta akidoji sannan ka zo a babin ibada ba abin da annabi bai karantar ba ka zo a babin mu'amala ba abin da annabi bai karantar ba to annan ne ake gane ahlus sunna na gaskiya kuma a nan ne ake gane arrijal domin akwai bambanci tsakankanin arrijal da kuma arzukuwar galibin mazajin da kake gani zukuwar ne an ta zakar kai namiji ne amma mu muna neman rijal maza na gaske waɗanda suke shirye su ƙudurta su aikata su kuma ba da kariya su kuma yada su ne mazaje kenan arrijal amma galibin maza mu yanzu kawai mu maza ne kishiyan mata amma mu muna neman arrijal shi kuma wannan ana iya samun ma a cikin mata a samu arrijal irin waɗannan jajartattun sahabban da malam ya ba mu karatu a kansu jajartattu ne masu yi da gaske to akan annabi sallallahu alaihi wa sallam in muka ce za a yi ta bayanin kamar yadda malam ya ce na tabbatar in muka kai karfe 11 nan malam ba zai kawo ɗaya cikin goma na abin da ya kamata ya kawo akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ba dai abin da zamu ce malam sai dai ne masa godiya da jinjina Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara mishi lafiya ya ƙara mishi imani Allah ya ci gaba da amfanar da al'umma da rayuwarsa da lokacinsa da duk irin daman da ya bashi Allah kuma ya tsare mishi imani ya tsare mishi nashi iyalan domin ya horar da kanshi ya sadaukar da kanshi da al'umma su amfani da shi to shi ma muna fatan Allah ya ji in ci al'amarinsa gobe insha Allah ta'ala zai yi ma mata wa'azi da safe karfe 9 zuwa karfe 9 da rabi bari mu ba shugaba don duk gayyan nan yanzu na sani za mu mai da abin da shugaba sai kuma abin da ya faɗi na dai tabbatar da zai godiya kuma zai yi waɗansu kalmomi na alkhairi Allah ya ƙara wa walin imani
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله muna godiya ga Allah mai kowa mai komai da ya kaddara mana samun wa'annan bijiman malamai a zariya yanayin wannan wa'azi ba a taba gabatar da shi ba a kaduna state ake so a fara kwatanta shi kuma muna ganin alamar nasara duk malaman da aka tura masallatanmu na nan zariya muna da labari sun yi kyakkyawan hudu ba kuma an amfanar da jama'a musamman wannan masallaci dr magaji zarewa ya yi hudu ba kuma hudu ba ƙayyima Allah saka masu lalai kuma ga abin da muka saurara yanzu ya girgiza mu ya harraka mu ya motsa mu akan soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu talhiya kwazo da sahabban manzon Allah sun nuna akan son manzon Allah wanda wayannan sahabbai ba a yi irinsu ba a duniya kuma ba za a yi ba muna fata Allah ya ba mu iko ya ba mu dama mu nuna kauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu iya yin kamar na sahabbai ba amma mu kwatanta abin da za mu iya yi Allah kuma ya taimake mu kun ga a garin nan ne aka sami kungiya da take zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'ane ta sunan yan shi'a ba abin da ba su fata Abubakar ba an ɗauro bakin jaki a garin nan ana dukan shi a ido aka ce Abubakar bakar jaka an ɗaure ta ana bakar karya ma aka ɗaure ana duka aka ce ana dukan Aisha dubi soyayyar da ke tsakanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar domin soyayyar da ke tsakanin manzan Allah da Aisha amma kariya aka mai da ta gare Allah ka kare mu an tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wane ne ka fi so a cikin al'umman kai ce Aisha a aka ce a amma ba ya ce ubansa wa suka fi kiyayya da shi Aisha sallan Abubakar dan shi'a kun ga a farkon al'amari ku matasan nan ku ake ɗiba ku kai hari gidan zurbis ni kuma in je in tari in kare in ci a dawo sai an ɗiba matasa kamar dubu an nufi gidan ba je a kashe shi sai in ce a galiba matasan nan daga ɗalibai na ne sai yayana sai kan nina ko na karantar da kai a masallaci ko na karantar da kai a secondary school na ce a dawo za a dawo sai a koma ce ha yana kara dan uwan shi wallahi ba dan uwana nake karewa ba abinda ba na so abinda ban yarda da shi ba fada ya zan tsakanin yan shi'a da ahlus sunna shine ban yarda ba a dauki makami tsakanin yan shi'a da ahlus sunna alhali a yadda a bakin sani na hukuma ba ta kyalice ba wadda ya sani ranar suka tara hanya kowa ya ga abin da ya faru dubu nawa aka kashi aka hutar da mu da faɗa ne tsakanin mu da su gwamnati ta shigo kowa za ta kashe to wannan faɗan ne ban yadda da shi ba san shi da duk ba mu auren nan da su muke faɗa a rufe masallatanmu a rufe makarantunmu a ɗauke mu mu ma 'yan ta'adda ne kamar yadda suke 'yan ta'adda shi ne ban yarda da shi ba nake karewa kuma har Allah ya taimake mu suka takali gwamnati gwamnati ta share su kuma wallahi ba su sake motsi a zariya wallahi ba su sake in Allah ya so yan uwantaka ba a jini bane a imani ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah kana sabawa wanda duk ya saba ba dan umu ba ko tagwaye kuke yau ina suke to da faɗan tsakanin mu da su ne da abu ya lalace mana to da Allah ya ga zuciyarmu ba muna kare zumunta bane ba muna kare ƴan uwa bane muna kare addini ne sai hala su da gwamnati Malla ya taɓo magana ɗa'if, ka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ka ga bai san gaibu ba, amma Allah ya zuba masu ɗabi'u na tausayi kuma yi burin da mala'ika ya zo mai kula da duwatsu na duniya, ka ba ni umarni in nike sai ce a yana yawa Allah ya halici a tsatsansu a tsatsansu a sami masu imani kaga akasarin malamai na Saudiya duk daga can suka fito malaman da da na yanzu wanda suka yada addini a duniya gaba daya na da da na yanzu akasarin su duk daga tsari to da manzo Allah ya ce a darkake su da mu amfana da ilimin su ba mallai Allah ya saka maka da alheri Allah ya biya ku Allah ya sa wannan wa'azi da za a yi a yi shi lafiya a ƙari shi lafiya ku kuma koma gidajenku lafiya kuma ya sa sakamakonku aljanna ku kuma al'umma muna godiya da haɗin kan da aka bamu ban taɓa ganin an taka an take masallacin nan irin yau ba ban taɓa gani tafi ja in dai ba sallan juma'a ba ne ni ban taba ganin taro irin wannan ba wani a mata fa sun fi mu kokari fa kan in cika a mala Allah shaka maka da alheri Allah kuma ya dawo mana da kai bayan ka koma za mu shirya mu nemo ka a ka zo ka sake baje mana a wannan alkhairi za mu nemo ka da yardan Allah tun da ba ka da nisa tsakaninmu ina nan ina kano eh da gudu sai ka tafi Kano tanan kakanan mu tanan suka tafi Kano a ƙasa ga hanyar nan ga tanan ta hanyar anguwar mu tanan aka tafi Kano a ƙasa yanzu ko ga mota ga jirgi ga waye ga waye da idan Allah za an ka je ka huta za mu sake nemo ka ka jawo wannan masallaci ka sake karantar da mu jama'a kuma muna godiya akan haɗin kan da ake bamu muna fata kuma gobe da idan Allah takwas da rabi za a fara wa'azi za a fara bayan la'asa a je a yi break a ci abinci a yi sallah magariba da sha'i a dawo takwas da rabi zuwa karfe da yan dare da idan Allah muna fata muna fata ku halarci wannan taro kuma ku ba da cikakken natsuwa kamar yadda kuka bayar da yadda kuka bayar da natsuwa a yanzu Allah ya saka muku da alheri mala Allah ya saka da alheri wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk awon amma kalama ne eh baka gane mala buga idan mun gama yanzu a za a kira sallah sai shi malam ya gabatar mana da sallah shi malam ina da aikasar a gasar malam yana kasar to da ka idan malam ya yi yawan kasar kuma sai mu cika sallah to za ka kira sallah yanzu akwai malamai da yan uwa duka masu alkhairi na kai tabbatar da kowa yana mu malam masu alkhairi ba zai wuni a ce kowa sai ya zo a tsoma abin nan ba amma kaji na mu babban kaji ne a karkaro na kuma cikin haifar masallaci yawwa kaji malam